الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأرباب درالة كان قوتي شيخي تريد da arba'in da bayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan ya dinga da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekarun da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba satin da ya wuce ana ga daka ya biya mana hadisai guda biyu inda muka yi darasi na saba'in da biyu kenan yau za a tashi darasi na saba'in da uku hadisi zabi mai lamba ta ɗari da tamanin da talatin da tara ya zama hadisi mai lamba ta ɗari hudu daidai ke a wannan masallaci mai albarka na ma'asasattu salafiya da ke unguwar ganda albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu kamar yadda muka saba aikam na babban al'amari mai girma wanda yake shi ne jigon tafiyar rayuwarmu na yi wa annaba alaihi salatu wassalamu talati tare da yin istighfari mun faɗa cewa kowa yana da buƙatu na musamman inda za a zo yanzu a ba mu booklet a ce kowa ya rubuta bukatarsa to da za ka ga sauri da yawa za a rika ma booklet saboda da yawa bukatun ba za su kididdigo ba to shi kuma mai biyan bukatar yana nan la ta kudu tiratul wala nau baya gaggadi ballanta rabacci haka za ka fassara Allah baya gingiri ballan jira bacci shi ga duk wanda Allah ya dora ma bacci da gingiri ai ya dora ma gajiyawa yawa da yawa za ka ga waɗanda ke accident a hanya mafi yawanci bacci ne da yawan su mutum yana jin bacci ne ce bari ya karasa guri ga zaya shi za ga wanda ya zama ya hanya in kana jin bacci ne ya hakura saboda mafi yawanci duk abubuwan da kake gani in sakan tsage sakan zai ba wai ne jira ne za a yi ba ana saka a wannan an gaba alaƙin ɗin ku kenan an ce ai kaza an ce a bar kaza ba shi bane in sakan abubuwa za su faru to shi da iya bacci da Allah ya dora a dan adam bacci kawai ya yi zai nuna ma cewa ba wanda ya isa sai Allah ina yau ba da misali a jikin Bukhari a nan lokacin da Allah ya tattaura da Annabi Musa alayhi salatu wa salam yace da shi Annabi Musa yace ya ubangiji me yasa baka bacci sai Allah ya bashi amsa ba sai Allah wani lokacin zargi nan da cikin kasa wato kujerar da ta kun ya kun sai ya sa wani abin karo ya kasance a gefansa kamar kofi na tangaran sai Allah ya ce da annabi Musa dauki ka rike mana sai ya rike ya ci gaba da tattauna da Allah madaukakin sarki sai Allah ya sanya mabbaci kawai sai ya gidi ba abin da ya farkar da annabi Musa sai fashewa wannan karautin da aka bashi ajiya ya tarwatsu yana tarwatsewa kaga ya yi mai jinjira sai ta bujin sujjara sai Allah ya ce dakata an sa tambayar da kai ce da kaga me me amsar da Allah yana barci la fatarati samawati wal ard eh gaba ɗaya komai zai rikice ne komai kaga wannan ce da yake ai za ku ga abubuwan ka taso mutum yana yi sai abu kankani ne zai rikice ko mula ka kan ji za ta sauka je komai ya tsaya yawa za ki tafiya komai yanzu abu mula ana sakin sa wallahi komai ya rubuce za ku ga wasu suna mamaki lokacin da aka gina asibitin ya sunan masallacin ne mai kibin ta jami'ar rahama ai na ji in bai kai sa uku ko hudu malamu ne ya kai wajen sa hudu yana zuwa da injiniyan da shi mai gurin ya gani zai ce gurin ya yi bendin shi wannan biyo ko sai sai a sauke shi ka gani dan da shi an bude jini da an zo an ga kawai ba a kiranci kawai zai je a sauki ko muna ta sauka kai kun tuna da Allah to saboda haka ko da yaushe ko wani abu ka ga Allah madaukakin sarki yayi to akwai hikima ingantacciyar zuwa to iya mutum da Allah ya dora mana kawai iya wannan yayi saka sallama wa Allah kaga dai basir ka kalla ba ashabul gadi فلن توجد هذه ثلاثة مئة سنين وزادوا تسعة شكرا أيوك سكي حد ترى أيوك ترى shekarun da suke kenan shi ne wannan tsarin za ku ga wannan littafin kamfiya ne da kamariya wancan kamariya ɗari uku wannan kuma shamfiya ne kuma ɗari uku da tara kamariya ɗari uku da tara shamfiya ɗari uku domin ka ga lissafi duk wanda kake shekara talatin a duniya to a lissafin kamar yin shekara ka talatin da ɗaya. In ka shekara sittin a duniya a lissafin boko to a lissafin arabiya shekara ka sittin da biyu in kana sittin. A ce ai wani shekara sa ɗari shekara sa ɗari uku ɗari da uku. Domin duk shekara talatin shekara ɗaya na karuwa. haka to saboda haka iya wannan masu jariki ne muna da bukatu masu dimbin yawa a gurin Allah to sai muka ce babban hikima da mutum zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahi Allah ya ce mashi mu muka gano sirri da fa'idodi na yiwa annabi alaihi salatu wassalam salati to mun more kamori ba ka da wani damuwa kamori za ka yi abubuwan ka lafiya lau kuma mun gani ko a manzilar sunna mun bada misalin a manzilar amal gajiyar yana oman da yadda abubuwa sun rikice mun ce ga zana ta annaba ana ta bayani ka je ka koma masa kwana uku baya kawai yanzu ya ce kofar ta fito shi kenan kawai abin da ake so ka halarto da ma'anar ka yi istirbarin sannan ka gane abin da kake yi shi ke nan amma buɗi ne na kowane damuwa da mutum yake ciki kowace iri wallahi da lata annabi yana warware ta kowace iri illa ni a ga sanar da muke tuna wa kanmu cewa na farko ka tuna cewa salati annabi alaihi salatu wasalam umarni ne na Allah Allah ne ya umarni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da Allah da mala'iku su ne wa annabi salati sai ce ya kuwa da kuka bada gaskiya ku rika yin salati gare shi wa sallimu tasliman shine abin da ake nema ni salati ga al'awadu annabi alaihi salatu wassalam shine wa sallimu taslima kaga sai muka ce ko ba komai ko ba ce ka yi salati ko kasancewa Allah yana yi annabi yana yi ai kai ma kai to ballan da ba bayan balarar da zaka samu da cewa Allah yana yi wa annabi salati annabi ma a mala'iku ma suna yi sai kuma aka ce ya ayyuhal ladina amanu ba ya ayyuhan nasu ba ya waɗanda suka yi imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu tasliman tabbai ki ya rasulullah mun san ya yake ma sallama amma ba mu san ya zamu ma salati ba sai annabi alaihi salatu wa salam ya ce qulu ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد in kaga dama ka dau wannan sija ko kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا سيدة تبين كده ko kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid a ta hukunan ne na tiri a zalan kasan farko na tiri na ka hamidun bari shi da na jikan je ne ita ma wannan jikan ko ka dauki Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim zuwa ƙarshe kaza idan ka dauki salan kowace kai yayi sannan malamai suka ce wayannan sigogin da na kawo siga ce guda bakwai na faɗi hudu yanzu kamar yadda malam ibnu al-gari ya kawo a cikin jala'ul afham ko jala'ul afham fi salafi fa bil salati wa salami ala khairil anam littafin da aka ce har yau ba wani littafi da ya kai shi falala wanda ya kungiya ya za a wa annabi salati ba har yau na nuna shi a nan karatun mu farkon da muka fara fasalin to saboda haka wannan shi ne abin da ake yi to abin da malamai suka ce in dai a sallah ce duk salatin da kai in ba wannan ba sai da cikin sigogin nan guda bakwai duk salatin da kai wa annaba ne za zo salati ba in a sallah ne amma a wajen sallah ya halatta kai wani da bai kai shi tsawo ba in na ce annabi muhammad sai a ce sallallahu alaihi wasallam duk kuma salati kuka yi annabi to a gobe alhamis bayan faduwar rana har zuwa juma'a rana ta faɗi kuka kai ta cewa sallallahu alaihi wasallam kai salati annabi ko kuma allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad اللهم صل على محمد وعلى وعلى اله وصحبه وسلم شيما صلاتي صلى الله على محمد شيما صلاتي duk wannan da daidairu za ka iya yin su amma bai kai wanda ya ɗauki wanda ya yi dogon da annaba ne da rasu wasu ya koyar ba. Wai da Abuja bai kamar da Ibn Kari ya kawo suna yin faɗar wannan. Saboda haka mu kiyaye a sallah ba a kowanne in ba wannan ba amma a wajen sallah a wajen sallah ya halatta kai wanda ba shi ba. kuma Allah yake huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima Allah shine wanda yake muku salati shi ma bari jiro mana saboda za mu tafi dogon hutu misali in jiro mana cewa in salatin Allah ga bayi da salatin Allah ga annabi ko ya bai salatin Allah ga mu cewa man wato man salla alayya wahida sallallahu alaihi biya an kira duk wanda ya mutu salati ne Allah zai makoma ya salatin Allah yake gare mu me za a yi wa mutum za a gafarta masa kuma a sa albarka a rayuwarsa ko shi ne salatin Allah ga mu kuma mun faɗa ɗaya daga cikin fa'idodin yin salati ga annabi alaihi salatu wasalam kana ɗaukaka kima da martaba ta mahaifinka dan lokacin da kai wa annabi salati za a gaya wa annabi ce wani dan wani sai an faɗi sunan babanka na faɗi wannan satin da ya wuce wata wata ta ce to mu fa mata aure da ta ce mu su ba su ba za a faɗi sunan ba idan kan je su ba za a faɗi sunan ba shine ai damuwa da take ga cewa ba za a ce wai dan wani ba na ta haka ku ai iyaye ake ne sai dai kawai su samar da ɗan da yi yawwa wanda zai yi ɗin yawwa shi ne kawai a hamu ka gani su zo da haka Allah madaukakin sarki ya yi muku wannan kunji abin da yake li yukuri da kummi na zulu ma ki da zo duk duhun da yake da kan ka yi kulli in ka da wannan salati Allah zai fitar da kai wai kai a kan ka ba ka ganin wani lokacin abokanka in kana harka da ce wai wani ya ake kake samun aiki kai ba ka mamaki akwai zabuwa da kake yi Allah ya karba kai kanka ba ka sani ba eh idan ma ya gida kake sai ka da an taso in baka nan sai rogon gurin ya ce a bari sai ka zo a ta mamaki wayannan abubuwan sun zane wallahi duk wani abu da zai taso ne karfin gaske sai a ga kuma Allah ya ba ka ikon yi ka sa a wuri a gaba ko ya sako ka a gaba za ka yi ko ne dai kan ke salati annabi alaihi salatu wassalam da gaske da wannan ma'ana Allahumma salli ala Muhammad ya salatin Allah yake ga annabi shi kuma shi kuma yake shi kuma tashrif wa ta'zim ko kan ba ba shi da girma ba sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan shine salatin Allah ga annabi alaihi salatu wasallam to shine muka ce Allahumma salli ala Muhammad wannan abu ka ce Allah ka kara wa annabi kima da martaba da daraja abin da kake kenan وعلى آل محمد على آل محمد على يسوع مبلا هم سابق آل عقيل آل جعفر آل علي آل عباس ko muka je sabo muka ce wayannan duk ƴaƴan su da mawali din su su ne ahlul bait su kuma ahlul bait ka'ida ba sa cin sadaka in dai muka ce ahlul bait ne ba ruwanka da sadaka ba za ka je ka ce a baka dan kakanka ba ko zai yanzu da yake mutane sun raina a wurin darasa kowa ya zai yake ko yin da yake shari bi shi ne gurbin da mai sai ke shi ke yi shi ne ibn rai ka san wani taro bana manta lokacin jariya abu wanda har yau bana manta wata shekara aka yi ranci 2009 ko? 2009 ko? to a nan shekara an tafi taron shari'a ana wannan taron ba na mantawa wajen latin kofin mata ana yi an haɗa malamai wani an tata shi wanda ya taka ba ya ce rubutun mutane bai sani ba ana ta wani shakuri wai ba zai ana jin girman Allah kai dan Allah dan annabi ma ke cewa su dan Allah dan annabi kai hakuri wai ba zai hakuri wai gidi kan annabi ya wani yake to kai an hada ka da kakan na zama ka ji hakura da kakan na zama wani ce dan Allah ku da abin da zai yi wallahi na zama wai ji ai wani ce kakan na zama an hada ka da ji ka ji hakura kaga magiyar ba da ba ta shari'a ba an yi amma wallahi yana da kibrin yana zama wayan gada ko kuma wanda ya gada shi bai sani domin duk irin wannan da ba me ma ba za ba ba shi ne abin da kuma nan ba wanda ya sani eh yau ta biyo ce ta larabawa eh a dama ai ba alama babu na'am na'am mm me ta ji shi ne yanzu abin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ka ga yanzu dan Allah mutum ya zo yana tsiya ya danganta zuwa kansa zuwa gidan annabi wannan daidai ne ai ba daidai ba dingina kansa zuwa gidan annabi alaihi salatu na'am eh haka ya ce ce ce kai an ta yi kamar yin wannan labarin mai da ke cewa wanda ake cewa ka'idar gare shi wuta ba ta cin sa ko kullum annabi ba shi ba wace ne ba kullum zai farka wace ce ce Allahumma kini azabaka yawma tab'atu kullum ne Allah ka ainihin daga azabar ka ranar da zaka kaji bayan Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ga gidan kullum a kan ya ya fara ba wuta ba ce kullum da annabi ya ne kai shi ne problem kawai ta ga kai Allah haula wala quwwata la haula wala haula a kai da kuka ku sai sun bayi ta ai sai sun bayi ta inna lillahi a dole ai sabo za su bai dai saboda already sun da walwala zo da aka ka'idan su ne ka'ida idan mutum ya jingina kansa zuwa gidan annabi alaihi salatu wasalam wajibi ne ya zama mai mutunci ko wajibi ne zama mai mutunci da karramawa da sanin ya kamata amma ba wani mutum ya rika tsiya ba wannan ba daidai ba ne to saboda haka kaga wannan shi ne salli ala muhammad wa ala ali muhammad sai ce ka baka laida ala ibrahim nan gaba ne da muna rana ta dan a kiyaye kamar yadda kai salati ga annabi ibrahim sai kuma su suka suka ce wai ba dinin ba ibrahim ni a ƙarya ne ya za a je a yi wa annabi Muhammad salati kamar yadda aka wa annabi Ibrahim sai kawo wannan falsafa ta ga kuna so ku ce annabi Ibrahim ya fi annabi Muhammad kenan kaga wannan a cikin timatul basira ce domin ka kalli ma'anar salati cewa akai Allah da yi salati ga annabi Muhammad kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da ƴaƴansa shine muka ba da misali muka ce in ka dauko wata ka hujjatuna آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان gabani annaba nan da aka lissafo su goma sha takwas dukan su zo bayan annabi Ibrahim ne banda annabi Nuhu to kuma gaba ɗayan su yayin da duk wani annabi da Allah ya turo da sa annabi Ibrahim har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya yayin annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim yana da yawa annabi Isma'il da annabi Ishaq to annabi Ishaq ya yi annabi Yaqub kuma bani Isra'ila gaba ɗayan su yayin annabi Yaqub dukan shi ne ma Isra'ilu كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه قبل ان تنزل التوراه اسرائيل في النبي يعقوب saboda haka duk wanda suka zo ta wannan tsara kaga annabi Sulaiman annabi Dawud annabi Yahya annabi Zakariya kai ta tawowa zuwa kan annabi Isa duk ƴaƴan annabi Ibrahim in ka dawo nan bangaren Larabawa shi ma daga kan sun kada ko har zuwa ga annabi annabi Isma'il har zuwa ga annabi Muhammad dukkan su yayan annabi Ibrahim to dai Allah sai aka ce a talatin Allah ka yi talati yadda kai wa annabi Ibrahim da wannan ƴaƴan naka duka duk gaba ɗaya ka haɗa ka ƙare wa annabi Muhammad da Allah akwai haɗi ai babu haɗi duka wayannan annabawan talatin da Allah ya musu a tattaro da annabi da na annabi Ibrahim din a kuma yi wa annabi Muhammad kuma da wanda za a yi masa nasa mustaqil ne wanda Allah ya man nasa daban da kuma na wayannan da aka hada ba so wannan fa kake hararowa in kana so bukatun ka kire tsabiya yayi in zalata annabi karka hararo wannan shine wa ala Ibrahim innaka hamidun majid to wannan ma'anar da jama'a muna yau ne na da ta ta domin ta zauna a kwakwalwa yayin yi wa annabi salati ina kullum duk wanda musulmi zai tafi aiki hajji ko umara in dai musamman yin umara in ni dai ma bita ka sami tafiya tafiya a madina a tsakiyar mako kullum abin da nake gina musu cewa za ka samu juma'a da asabar a madina zai ce to ka samu wata dama na zagewa ga yau ga kaga annabi za ka yi masa rai za ka gani ka dage daren juma'a nan da ranar juma'a ba ka da wani aiki sai da lafiya annabi alaihi salatu wasalam a nan ma kana yi gara garin buki wallahi kana kaje to so da haka wannan shine a hammu shi da ya kamata mu kiyaye in dai mutum ya mai da hankali in sha Allah kuma yalla zai yassare mai sanin alim ko ka ne ba mun gaji Allah ya mun kaza ba ya san bukata ka je ma kai dai kawai ke gaji ne talata a nan gini malamin suke cewa wanda yake da juma da talatin annabin ya manta bai roƙi Allah ba shi Allah ya fi biya marwa saboda kai yi wani abu da ya fi dacewa da kai ko wata irin kai kai ne sai ka yi zaɓe Allah ta za nake so kuma mini ba shi ne mafi alkhairi gare ka ba amma yayin da kake gana da ni talatin annaba ne za su tsara sai Allah ya duba wani abu da ya fi dacewa da kai kawai ya ba saboda haka mu ƙara dajewa da Allah dangane da salati da annaba ne salatu wassalam mun san fa'idodin da falalarsa to malam dr jami ya yi a wani hadisi sai guda biyu hadisi na farko shine babu alqadir jaiza na biyu babu kai da ya aure rajulu bi man la ya'rifu ma wanda za mu tashi babu tasmiyati rajulu bi lisani gilbani ko babu da yake magana akan wato a kirawo sunan mutum da kibabarsa misali ga shi kai idan kayan nan kada ce ne bai sun kafin nan an bai da da kai ne kumtar nan wannan dai kawai ka kira shi da ba ka yin kayan nan mai jaja ya duka shi ne ko mai sauki din nan ko ka ce kai ne jini ba su mai kyadin nan duka shi ne an gane ko to shi ne yanzu ba kyadin ko akwai oji ya zama da da shi da jadi ba yauwa ne zuba ma a ganewa cewa ai yauwa amma wancan jadi ne da yanzu ba jadi yin jiya tunda dai wancan ne yanzu ka ce sofuwa a wancan jadi zo da kangare wasa ne ba ki ce wa jadi ai na yawwa yi ne ya ce mutanen yi ko ya masa hankali to shi ne to ka kira mutum da sunan tifafinsa don ya gane shi kake kira قال حدثني مهتم ابن محمد قال حدثني جدي خالد بن عبد السلام قال حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن حكمة بن مالك الخطري الخطري رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يأتي مالك منزع موسى ابن محمد يا كان shi ma ya biyo daga malaminsa kakansa shi ne Khalid bin Abdulsalam shi kuma daga malaminsa Al-Fadl ibn Muqtar shi kuma daga jirin malaminsa Abdullahi bin Mawhab shi kuma daga malamin da sahaba annabi alaihi salatu wasalam isma ibn malik al-khatmi radiyallahu anhu kana yace nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rajul annabi alaihi salatu wasalam ya kalli wani mutum ya mushi dina alaihi yana tafiya cikin fadansa takalmin zamani buɗaɗɗen da abinci ne amma buɗaɗɗe fil makali ta tsakiyar makawarta a cikin kaburbura fagana da wuce ce ya sahi ba sarkiya ya kai ma abokin wannan takalmin sarkiya shi ne wanda yake na fata wajen mamiyar fata shi ne ma abokin takalmi je mamiyar fata ikla na alaika cire wannan fadar daga gabar annabi ya gaya mar wannan cire su ko da wannan abubuwan kuka duba dan tafsiri na ga an ce da'ifun jiddan amma a matsala ta tamanin da takwas a cikin alamar jana'is din za ku tuna an yi a kan sahibu tafiya da bashir ibn kasasiya mun biya a hadisinsa mun yi magana a kansa shi hadisi ga dace hadisi abu dawudi hadisi ne ga dace wata rana yadda hadisin ba yake annabi alaihi salatu wasalam sun tawo shi da wannan ibn kasasiya da yana tafiya sai ya ga kaburburan mushrikai sai ke cewa sun da hadu da suna cikin bala'i kuma sun hadu da bala'i annabi ya gaya wannan sahaba sai aka zo kuma magabatar musulmai sai aka ba inda ta zuwa ne cewa sun hadu da alkaini shi za a lokacin a wannan hadisi ne ya nuna babu kyau a takuɗa musulmi da kafirai a makabarta ɗaya shi dai kowa ya matasa shi za su shekul islam a wannan lokacin idan dabba ta ci leda taguwa ta ci leda ko raƙumi ya ci leda kun san leda ta rayuwa dabba illa to sai su kai ta gefen makamantar kafirai kawai su ɗaure ta insha Allah kafin yamma ta yi zawo in saboda za ta jiwo annabi ya ce idan ana dukan mutum kowa yana ji banda a sakalai mutum da aljan su tsaye ne ba ta ji amma har dabbobi suna ji saboda haka da zarar rakumi ko taguwa ko akuya ta ji dukan da ake wa kafurai sai ta tsure gaba ɗaya sai ta fara gudawa to Allah ya dalilin da sai ta fito zai zo ta ɗauki ba ta kai da na biya ba eh ga wani tunariya to abin da suke kenan sai su ajiye ta kawai to saboda haka annabi ne da zo tunani ya faɗo ya faɗo wannan ana cikin tafiya kawai sai ga shi wannan sahabin yana rarratsawa ta cikin kaburbura shi ne ya kai ma abokin wannan saukiya ta gani bane shi ne ta kalmar ka kawurgar da sai shi ne wurgar sai shi ne wurgar to shi ne malamai suka tattauna akan wato me yasa me hukuncin shiga makamarta a yanzu da takalmi mun yi wannan magana amma za mu kuma tuna ta saboda mu kiyaye na farko mu dai mu gane cewa shi zuwa makamarta yana da fa'idoji da ne ne za ke zuwa makamarta mu tuna wannan duk ran da za ka makamarta kai mutum kabari kan ka tuna wannan abubuwan guda uku da zan faɗa lallai su zama suna ranka kullum duk ran da za a kai wani ko wata karka tunowa na farko kana zuwa makabarta ne don tuna lahira haka annabi ya faɗa ba ina su da shirku bil akhira domin zuwa makabarta yana tunatar da mutane lahira na biyu na ɗaya na biyu ana zuwa makabarta don yin addu'a an gane ko addu'a nan kuma salo uku ta farko ta shiga makabarta assalamu alaikum ahla diyar da da sigogi da wago ko assalamu alaikum da da kaum mu'minina akwai wannan ko ahla diyar da mu'minina wal muslimin din akwai bayan tariya sannan kuma ni idan an shiga makabarta an zo sa mutum a cikin kabari da an sa shi akwai addu'a da annabi ya koyar bismillah wa ala sunnati rasulillah da an ga kowace za a tashi ba kallo kawai za a tsaya ana yi ba shi ta ga wasu na matsawa kusa da kabari dan su samu wannan cikakken lada da zara an ga ko za a sa sai ka faɗi wannan na biyu kenan na uku in an rufe shi sai kuma ka ce Allahumma ghfir lahu warhamhu wa thabbithu inda su'ali min karim wani wannan su ne adabin da ake so kai dan na uku shine kuma ana zuwa makabarta ne dan aiwatar da sunna annabi alaihi salatu wasalam domin annabi yana zuwa makabarta to annabi alaihi salatu wasalam sai ganshi yana yawo da takalman sa sai take da makabar kabarura sai ke shirye da takalman nasa to sai malamai suka tattauna wasu malamai suka ce kamar a ayin zahiriya sun tafi a kan cewa bayan halitta da shiga makabarta da takalmi baya halatta ka shiga makabarta da takalmi wasu magaja yana halatta ka shiga amma makaruri ne shiga da takalmi kuri ba mu ne kar ka shiga da takalmi idan makabartar babu kayoyi an fahimta da ko yanzu akwai ɗaya ko kuma zafin rana a daidai lokacin ana ɗauke da wayannan ko kuma kwazazzabai kamar saudiya na ce kwazazzabai za ga mutane wanda suke da za gane domin su a kwararrun da suke da zuwa to kwazazzabai guraren da yake da tudu da kwani to idan da wannan sa takalmin ka shi ne ya fi to amma in da aka ce ko da ba wayannan abin da ya fi inda za ka shiga makawarta da takalmin ka baka yi laifi ba dalili ko shi ne suka ce saboda hadisin bukari da muslim na anas dan malik hadisin anas dan malik annabi alaihi salatu wasalam yana ba da labarin wato yadda ake wa mutum tambaya a cikin kabari annabi ya ce mutum yana jin karanta kalmar in ka ne alimi yana jin karanta kalmar ku a za a fara yi mata tambaya shi ne ba da wata ce a je ana shiga da takalmar su saboda haka suka lama da sun gwaba in ka hada hadisan guda biyu shine kawai za ka ga sannan duk da haka suka ce ko da makamantar ba wayan kan da tun da ake faɗa in dai za ka hada cikin kaburbura kun san wani sai ga dai tsallaka to a lokacin ana so ka cire takalma ko da ka ji wani in dai kai cikin kaburbura za ka ji to cire takalma in dai ba wancan matsalolin da muka faɗa shi ya to shi za ka ga na ba da wannan misalin har yanzu za ka ga a manyan malamu a kowanda wannan tarbiyyar da tsarin su suna da gida an zo tsarin makabartar kawai su ce ɗauki zagar wanda suke a hannu ko mala ya hawa wani abokin ma nan mala ya mala ya ya abu rubaida kaga shi ma duk da zaka ji ko da makabarta ma da kai da wani kaya duk da zagar wanda yake a hannu za ka gane shi ne abun mai a can wani dan gidan kusan kaɗe ne ba wurin yawwa wala ya abu rumansa to so da aka wani da za ka ganin biyan shi ga makamanta shi ne ya zagar wasu ba ba wani ja me yasa saboda ya yi koyi da wannan hadisi wanda kuma da yake wani ma babu ja shi ke nan kawai abin da ya ke so kai ma zan samu ne ka yi amfani da suna kamar yadda wa da imamu ahmad aka ce ya ba da kowace sunna ko sau ɗaya ne wata ran ka samu gabatar da take lafiya don kamar ta mu ta gani da ka san cewa ai tana da tsafta akan sauran makabartu ka gida in kai kwamfiyar da kai amfani da wannan sunna ko sau ɗaya ne shi ke nan ka dai taɓa amfani da hadisi ka ne mai to wannan shi ne kamar yadda muka faɗa hadisin wato sahibu tafkiya ma abokin wannan takalmin da muka faɗa. Na babu tasmiyatin rajulin imani biyu amalau babin da yake magana akan tasmiyatin rajuli shi ne wato sanya wa mutum suna imani biyu amalau da abin da yake kamar sai ya biki na aiki aiki da kuke yi ko a matsarata ba suna ne ba wuce yana da wannan ko kamar ne baduku kafin da hila a ji aikin gari ake gaya ba to shi ne direba har saboda kana tuki kowa da kamar an ce direba an san aikin ka kawai to shi ne wannan shi ne abin da malai yake magana قال أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان الهمسي قال أنبأنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر المخزومي قال حدثنا عبد الله بن بشر العبراني قال سمعت عبد الله بن بشر المازني رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يكي مالك موسى عباس ابن أحمد بن حسان الهندي يا كنتي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Amr bin Usman shi kuma daga jiyin malaminsa mahaifinsa haka ake ce shin na ya zazu ba haka ake faɗa in ka ga waka so a gaji ka ba abin ciki kake ba yawwa shi kuma sai ce ya ya wato da ya karbo daga malamin sa Muhammad bin Umar al-Makduri shi kuma daga jiyin malamin sa Abdullahi bin Busr al-Qamrani shi kuma daga malamin da yake Sabita Abdullahi bin Busr al-Majini yake Naji Abdullahi bin Busr al-Majini radiyallahu anhu shi wannan bawan Allah ta hali ne cewa aka je da yi a shekara ɗari a duniya ya haura ɗari ma saboda annabi ya mara addu'a cewa Allah ya rawa ka ko da karni ɗaya ne karni guda kuma zai shekara ɗari to sai da ya rawa sai da shekara ɗari a duniya sannan ya mutu sannan yana cikin waɗanda suka yi salatul kiblatain ai da ana kallon baitul maqdis wata goma sha shida ga jina a bakara kulla annabi yana roƙa Allah ya rubuta cikin zargi fito a juya yanzu a kalli wai harami Ka'aba suna cikin sallah a zahar ko la'asar suka juyo shine malamai da ganin suka samu formula idan ka samu kanka a wani gari kawai kan kai tafiya ko aka aje ka a hotel da kaje kana cikin sallah a zahar kanka a ɗaki a jiyan ba kake kallo ranar ka tashi kana sallah kawai ne wani shigo ko ko shi mai masu kula da koya zuwa yake mana ai ba nan ne gabas ba kawai nuna ma ga wacce da kai kai raka a biyu ba sallama ake wa salamu alaikum kana sallar zai nuna ma idan ne ake wala sai ka biyo ka dora sauran wanda kai ba ba gobe da ruwa ta sawa'i ba komai aballawa amma kada saboda haka wannan shine abin da ake to yana cikin wanda suke sallah ake bulade abin babanci mutum zai tafi umara ko hajji ba bita sai a kai masjidin ibrahim zuwa zai zauna zai kalli yamma ya yi zalla ya juyo kalli in ka ta suka ganka masu kula da gurin za ta amma mutanen mutum da ba cikin harami ba ne suna zuwa su sai mutum kai waye ga yawa kai waye ba umarni ka kalli yamma ka kalli gabas babu babu saboda haka ba daidai bane masjidin ibrahim gurin yawon bude ido ne ba ma cikin mazarun arba'a wuraren da ake zuwa ziyara guda hudu a Madina ba ya ciki wuraren ziyara hudu ba a Madina guda hudu ziyara guda hudu ne kadan a Madina masallaci annabi alaihi salatu wassalam a nan ne za ka samu ka shiga rauda da ka fito ka tafi a bakiya baki wurgarda kana fitowa waje waje ka samu lokaci ka tafi da safe ka je uba wajen uba kai sallah raka a jini take da umara daga wannan kuma sai a dauke ku a kai ku umar to a hanyar zuwa wuri da za a ji tsayawa da ku a ce nan masallacin su bila da nan su da ruwa duk wannan guraren gurin yawo bude ido idan ka samu kanka tun tsaya kamfanin da suka dauke ka Allah ya koroke ka tun tsaya kuma kana da alwala to in ka shiga masallaci in lokacin an dai ka shiga masallaci kana da alwala idan da kala a dukkan masjida kana yi jilisa ta yi sallai a raka'a ta yi kawai ita za ka yi tahiyatul masjid kai amma ba wata sallah da aka ce kamar yadda aka ce kai a kuba ba kaga kuba sai aka ce raka a biyu kuma ne take da umara to sauran guraren ba inda aka yi duk yawon bude ido ne kada ana sa kai ka domin kullun gari a kai ka dinga za a kai ka amma ka gane alamar jinsi kawai ne da ya gaya ba cewa ana jiya kaza a nan ko ana kaza a can domin matsalar da muke samu kenan sai wani karan ba da kawai ya zo ya yi ya ce a ko gani biya ma ko dari biyar da duban sai na Usman ya bata wani ya ce kuka wai ya kai shi wai ba kai wai ba kai shi to kuma bayan haka ma wai sai a sai a ce ko kuma wannan kasuwar kasuwar da biyu shi ma an kaje yawon buɗe ido za ka ji sai zamai sun tsatsaya a nan sun shuka da biyu ne duk wannan za ka tuno duka mazharul arba'a sai uhud shine na hudu da an je uhud kuma so ake da kun je kana kallon ka tuno annabi ya ce rajulun yuhibbu na wa yuhibbu wannan dutse ne yana kaunar mu muna kaunar sa haka annabi ya eh ta babu jabal yuhibbu na wa yuhibbu dutse ne yana san mu muna san sa abin da aka tuno kenan sannan ka tuno abu da biyu cewa nan fa tambai suka zo da zuwa da alewa da take ta bayani wa inda da suka ya hadu da tubawul mu'minin wa qa'idan qital a nan gurin wannan abu ake so ka tuno sannan sai ka je ka kalli amma sha da uhur ga sunan an kewaye su ba ma za ka je gurin su ba daga waje za ka hango su shi ma kawai za ka hango dan tudu guda biyu ne daga nan wasu abin umar ji hamza su kaɗai ne za ka gudu da kan sa ɗanyi alama sauran ku gaba ɗaya in ba abu da yake wasu yake ban a gurin domin ba wani alamar kawai a kafin ki shi ke nan ba kasuwar nan daga gari a gurin hudu kawai suna ne ne neman kuɗi ake ba wanda yake kashe wani abu a gurin wai ladan su kaza haka za ga mata a kan jima da su to an kashe wani abu a wannan gurin su ce wallahi a ce ku zo mu tafi lokaci ce wallahi su ji biyayya ba a zara lamu da halin sunna su so da haka duk wayannan abubuwan suna da muhimmanci mutum ya kiyaye sosai domin al'amura ba ta ne ko yawwa to wannan shi ne to kaga sannan shi ne ƙarshen sahabbai mutuwa a jam sahabbai eh a jam ka san za su ma'akil sahabati mautan bil idla wa muka ce wanda da ganje daga shi ba wani sahabin da ya rage a duniya na ba su sunan sa kuma ba ba ji ba abu ko ne abu ne wani shi ne ƙarshen sahabati mautan a duniya ba jam ba ko ba basra ba ba irakila a duk duniya daga shi ba wani sahabi a duniya ya ce ya mutu a shekara ta nawa dari da goma barakallahu a shekara ta dari da goma da shekara ta dari da goma ba wani sahabi a duniya duk sun tsari to a sha na ƙarshen mutuwa shi ne wannan abdullahi bin mazini da muka faɗa yanzu bin hudul al-mazini radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sale yake ba sani ummi ila rasulillah barku mahaifiya ta ta aike ni gurin annabi alaihi salatu wasalam dike da wani yanki ne na ina da ilimi kun san har sun har sun ciki domin kauna ce za ta ga mutum ya rika ba da abu sun samu annabi alaihi salatu wasalam suna annabi hidima da yakin domin neman albarka domin kana kaunar mutum za ka rika yi masa kyauta shi kuma daga lokacin da domin sun gano cewa annabi ya ce duk wanda yi ma kyauta ya ba ka wani abu to wajibi ne kai mar addu'a kuma addu'a nan sai ka ji kariya ki kariya idan ka ba mutum kyauta to nauyi ka dora ma wallahi bayan ya ce da za ka lawo kai Allah ya saka da alkhairi to lokacin da yake tashi ke bace da kanin da Allah ba sai ya saka ya Allah wani yake kyauta ta mu yi mun kaza Allah kai maka kaza ko wannan addu'a kai ka san karbafiya ce shi da masu hikima za ka ga in mutum yana da bukata sai ne wanda ya gamsu da shi ya mai wata kyauta kawai to ka dora mun da shi wajibi ne musamman wanda kake kyauta ta rubu lokacin da yake daji ya roƙi Allah wallahi wajibi ne ma addu'a domin annabi ya ce musamman kyautar da yawa ce to zai sai ne ba sai ya ji kwanakin yanzu cewa na yi kwana kaza ana yi to yanzu na gamsu na biya na sai ya yi wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye masu yi kima ko mu in jaraba a kasu muna tsoron wani abu kawai sai ka nemi wani cikin malaman ka je gaba kai masu wani abu da yake so wallahi za ka yi sai ka ga mutane su ta mamaki bayan karatu da kai da addu'o'in da kake kuma a wani na musamman kuma yana taya domin ka zo ka bashi bashi addu'a da shi kuma cewa zai ya Allah wa da bukatun sa na alheri Allah ka biya mana kai kuma bukatun ka na alheri kana so ka tsaya ba sai ga kallon ne to wannan shi ta aike ni da ilimin mina ina da wani yanki na ilimi ka ga yadda ilimi yake a cikin wannan abin nasa to sai aika masa sai ka aika shi kuma da yake da yaro da bari ku da aikin yaro yake ba a karfi bane irin abin da yara hanya sai gutsara yara ai ba kula aka yi ba dama mutum yaro in ya je zai gutsara sai a ga ba sun ka taba kawai zai gutsara kafin an ubanni ga wu iyawu kafin kai wa annaba ne salatu wasalam sai na gutsara ba kariya falan ma ji gurbi yayin da nazo da shi kuma da wani za su zama sun da wato ya wato zai gane yana gani kawai a kala hudu ne sai riye mun kunni kira abin da dan yara suke ba daidai ba ka kama kunnan su bar ku ji da yake ba wa kala yake ya gudaru sannan ya kai a karan bana annabi ya murza ma ku da yake sannan karam kai ma ka sai da idan ka zo ba bai yake ba ku da aka san ba abu kiki kai ba yawa musamman an murza sannan yake ya gudu ya kai a karan bana wannan kalmar fa a alarance idan ya riga ya ana nufin sannan dan yaudara yaudara ce abin da ba sa amma tun da sahabi ne sai ka ce a karan bana kuma ka ga da yaran jasa a lokacin to abin da zaka ce kenan dan na karan bana abin da ba ka da wani kai to shi ne karan bana sai ba san zara yau su ba hawo ba to yan jamhuri an gane ko to wannan shi wala ka ji zai yi wani babu na kana ka da kallo na a wurin amma bari mu je wajen babu jaddi yadda la'ama wasiran babu da yake magana akan ambatan a'a babu sai kawai jajin da cewa a kirawo mara gani da mai ido an gane ko baya gani amma ce zo ka ga gidan wancan mai ganin nan to shi ne قال أخبرنا العباس ابن علي النسائي قال حدثنا الحسن بن علي الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي جيل مالن أبي بن سني يجي مالن وسا عباس بن علي wato annasa'i ya karanta shi shi ma ya biyo daga malamin sa wato hasan bin ali a cikin shi ma ya ji daga gefen malamin sa Sufyan ibn Uyayna shi ma daga malamin sa Amr bin Dinar shi kuma daga malamin sa Nafi bin Jubair bin Mu'in ana yi shi kuma daga malamin sa Nafi Jubair bin Mu'in radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce in tani ko bina irin kafi ku zo mu tafi ila rasulin nabi fi bani waqi zuwa ga wannan mai gani da yake a bani waqi wata wata alhaji wata alƙarya an gane ko hatta na huda wurin mu sai mu gaishe kana da yake wa kana rajulan a'aba kuma shi wannan da za a gaishe shi ba ba kawo ne ba gani bane a ba shi kuro mu je gidan mai garin nan mu gaishe dan kar a faɗe shi da kalan da ba ta aiwatawa yawa ko yawa la ta'mal wa la ta'mal amma wannan da kafirai yake ai eh to dole haka wannan kun ga lokacin ma ya ba mu dama mu biya a tara da wurin mu mu kai shi annabi alaihi salatu wassalam yace wa kana rajulun a'ma kuma amma ana faɗa wannan ne ba da niyyar ne ba muzantawa yawa ba da niyyar muzanta ba kuma kaga na kasa ba zai gaya ba ba ko sai wanda ya ji ka shi zai gaya ba yawa to wannan shine insha Allah ta'ala a kamar da aka sani wannan karan ne ba karatun ne ya tsawo a sha'aban a wannan masallaci duk mun rubuta karatu kaban da nan mun fara sabon littafi a masallacin hidaya gobe ma muna da karatu insha Allah ta'ala na azumi da ake yi wa zai ramadan mun yi darasi biyu to gobe za mu dora darasi na uku insha Allah ta'ala a kuma wasu bayan Allah sun kawo da littattafai yawa da aka raba muna gode wa Allah maka bukin sarki Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya yarda mana a irin insha Allah ta'ala daga yau mun rufa karatun wannan majalisi sai din kamar da muka faɗa muna da albishir wannan shekarar za mu yi tafsiri a nan insha Allah bayan la'asar insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya ara mana lokaci ya ara mana ya ba mu tsawon kwana mai amfani da za mu amfana da kawukan mu da ɗan uwan mu su gaba ɗaya muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da su mun zaura ɗaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya tsawon kwana da amfani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa yan uwan mu da ƴaƴan mu da yan yayin da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madidiciya muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da kofin ta mana ka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آمنا في أولاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين